بدل حسنا بعد سوء فغفور رحيم وألقي يدك في يديك تعص عن غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بارك الله فيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى مسلمي ماذا دمات يا رد منيا da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan wuri mai albarka ma'ana a wannan hili na cikin wannan masallaci ma'ana a wannan unguwa ta lazarai masallacin da ake sani da cewa masallacin tukur wanda ba abin da ya tara mu a nan sai gayyata ta 'yan uwa da suka gayyace mu na ji shabab ko domin mu zo mu saurari nasihohin da malamai za su yi mana a wannan wuri waɗanda idan muka ɗauka muka yi aiki da su za su amfane mu a duniya da kuma lahira muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon saurare na fahimta kuma allah ya sa mu amfana da abubuwan da aka karantar da mu na sami ɗaya daga cikin malamanmu ya tsayi da nasiha da harshen zabarmanci kuma mala ya kai matuƙa wajen nasiha da kuma jan hankali da kuma karantarwa da kuma miƙa guziri da kuma tsaraba wadda take mai tsada wanda duk wanda ya ɗauki wannan tsaraba ya sai da ita gida kuma ya yi aiki da abin da aka faɗa to wannan nasiha za ta yi masa amfani duniya da lahira ga shi ne ma an umarce ni in tashi domin in gabatar da maudu'in da aka bani bayani a kansa shine akhta'ul mu'azzinin kusakurai da suke faruwa musamman ma ga masu kiran sallah to abu na farko wanda ya kamata mu sani shi dai kiran sallah ya kamata mu san menene ma'anar kiran sallah sannan menene matsayin kiran sallah a cikin musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake na karatu wanda duk abin da mutum zai gudanar a cikin addini yana da kyau ya zamanto yana da ilimin wannan abu ya karance shi ko ya je ya duka malamai sun masa bayani yadda abin yake kiran sallah da ikama alamomi ne na musulunci kuma na ibada waɗanda suke bayyane waɗanda suke sanannu game da addini ma'ana darura ne ya zamanto musulmi ya san su akwai dalilai ba'ana da nasti da kuma ijma'i na musulmi saboda haka fal adanu kiran sallah min al alamat al fariqati bayna bilad al islam wa bilad al kufr kiran sallah wata alama ce wacce ake iya bambancewa da shi tsakanin garuruwan musulmi da kuma garuruwan waɗanda suke kafirai saboda garuruwan kafirai ba a kiran sallah ce amma garuruwan musulmi fa ana kiran sallah da zaran ka zo gari ka ji aka yi kiran sallah me za ka sa ga zuciyarka cewa wannan gari na mine ne na musulmi ne ko kuma akwai musulmi a ciki a matsayinka na musulmi idan ka zo gari kana sauraron a kira sallah sai ka ji shiru a zuhur ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha'i ta yi asubahi ta yi ba ka ji an ce allahu akbar allahu akbar ba daga ɗan gaban ka zai faɗi ba za ka samu nutsuwa ba ba za ka ji daɗi ba kasancewar me ba a yi kiran sallah ba sannan kiran sallah an gaje shi ne daga al'ummomin da suka gabata kuma har zuwa yanzu kamar yadda malamai sun an rawaito ittifaki akan haka saboda haka kiran sallah an shar'anta shi ne a shekara ta farko daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muka ga cewa ya kamata mu faɗakar da wasu abubuwa na faɗakarwa waɗanda suke masu mahimmanci dangane da maganganun da malamai magabata suka yi da kuma malamai na yanzu saboda ni akwai abubuwa da yawa da muke ci na ban mamaki wanda masu kiran sallah suke aikatawa wanda sau da yawa wani zai faɗi wata kalma saboda rashin sanin ma'anar abin da ya faɗa hankalin shi bai tashi amma da a ce kai da ka san abin idan ka ji ya faɗi wannan kalma sai gabanka ya faɗi saboda ka san ma'anar da aka faɗa wanda in kana sauraron kiran sallah a garin ga za ka ga abubuwa akwai matsala kiran sallah yana da sharuɗa kamar yadda shi kan shi mai kiran sallah akwai sharuɗan da ya kamata a same su tare da shi kafin ya fara kiran sallah saɓani yadda mutane suka ɗauki kiran sallah wanda bai da aiki ne zai zo ya kiran sallah to saboda me yasa haka sakaci da musulmi suka yi game da addini amma in ba dan sakaci ba da aka yi game da addini kiran sallah da ba kowa zai ba kowa zai samu damar kiran sallah da kiran sallah sai ya kai ma sai a rika ne sai a rika musabaka ta kiran sallah kafin mutum ya samu ya kiran sallah amma da an ji kiran sallah kowa sai wa wurin mai kuro kawai shi kana Allah ga yanan dai mala ai tai mutum ma wani bai san menene yake faɗa ba a wajen kiran sallah saboda ni saboda wasa da addini shar'i na farko mai kiran sallah fala budda an yakuna aliman bi dukhulil waqt dole ya zamanto yana da ilimin shigan lokacin sallah mai kiran sallah dole a same shi ya san lokacin da sallah lokacin sallah shigan lokacin sallah na farko wani lokaci ne lokaci yake shiga shiga ta farko wannan fala budda a samu haka fala ya siful azanu qablahu aw ba'dahu kiran sallah baya inganta idan aka yi shi gabanin lokaci ko kuma bayan lokaci ya huce ba a kiran sallah sai lokaci ya yi kenan dole mai kiran sallah ya zama to ya san me ya san lokacin shiga sallah li'anna al-adana bi ma'ana al-i'lam saboda kiran sallah ma'anarsa shine sanarwa ai ilamun nasu annal waqta qad dakhal a karantar da mutane a sanar da mutane ko lokacin sallah ya shiga da zaran mai kiran sallah ya dauki mikro yana kiran sallah yana sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shigo sawa'an sallah azhur ko la'asar ko magariba ce ko isha ko kuma sallah asuba ce wannan shine mai ma'anar kiran sallah kenan ya zama tilas ya zama wala ba'sa bil amali ba laifi ana iya amfani da irin waɗannan mai ake cewa eh, abubuwan nan da aka shirya na zamani waɗanda suke nuna kiran sallah da sauransu li'annaha mabaniyatun alal ilmi wan nazari saboda an gina su ne akan ilimi da kuma mai tsokaci ba wai haka karan banza bane aka zo aka aje su sharadi na biyu dole ya zamanto mai kiran sallan nan ya kai matsayin da ma'ana yana iya bambancewa tsakanin abu mai kyau da mara kyau yaro mara wayo wanda bai san abin da yake ba bai kai mu mai ba ya kamata ya zamanto ba yana kiran sallah fala ya sifu min as-sabiyyi ghayra al-mumayyiz wal majnun wastakra kiran sallah baya inganta ga yaron da bai zamanto mumayyiz ba ko kuma mahaukaci ko kuma dan maye sai ka wani ɗan dara na ba bai da aiki sai bugun kodago dara amma shi ne ke kiran sallah wani ma ɗan ƙwaya ne in ya rasa abin da yake kawai shi kenan sai ya tashi ya ƙwala wa mutane kiran sallah kamar yadda wani mahaukaci ya yi wa mutane da azumi kawai sai ya tashi sai ya ƙwara kiran sallah ya sa as-salatu khairun minan nawm kuma ashe alfijirin bai fito ba mutane biya suka wasa yin suhur sai da aka zo masallaci ana kai ladan yau ya aka yi wanga abu ba mu ji kiran sallah farko ba kaza da kaza kaza da kaza sai aka ce to ai wani nan ne mahaukacin nan shine ya kiran sallah ka gani ko kenan dole irin waɗannan abu a kiyaye sannan na biyu na uku an yakuna zakaran li'annahu laysa 'ala al-mar'ati an an tu'adhan 'ala as-sahih ya zamanto mai kiran sallah namiji ne dan baya akan mace ta yi kiran sallah zance mafi inganci ba a shar'anta mu mace ba tilas ta yi kiran sallah li'anna zalika lam yu'had isnaduhu ilaiha wa la tawalliha iyahu zamanin nabi alaihi salatu wassalam saboda ba a samu abin da aka jingina shi ba na mace cewa tana iya kiran sallah ko kuma ta yi kiran sallah ko kuma ma'ana an wakilta ta ta kira sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu haka ba wala fi zamanin khulafa'ir rashidin haka a cikin zamanin khulafa'ir rashidin irin su abubakar umar usman ali ba a samu ba wa in suka radiyallahu anhum ajma'i sannan na hudu an yakuna adalan aminan ya zamanto adali ne kuma amintacce ne kenan ba zai kira sallah ba sai lokacin ta yayi kuma ba mu iya kiyaye haka dole sai in mutum ya zamanto mutum ne amintacce kuma adali ne wanda ba amintacce ba yana iya kiran sallah lokaci bai yi ba mutane su kai su yi sallah ma'ana cikin lokacin da ba lokacin sallah kenan dole ya zamanto shi mai kiran sallah nan an tabbatar da adalin mutum ne kuma an tabbatar da mutum ne amintacce saboda ya tabbata hadisi manzo Allah ne ce al-mu'azzir mu'taman mai kiran sallah mutum ne amintacce wanda aka amince ma kina ashe ba kowa yake kiran sallah wa yukrahu azanul fasir ghayra al mujahir bi fisqihi inda shaykh al islam ma'ana makaruhi ne ma fasiki ya zamanto yana kiran sallah fasiki wanda yake ghayra al mujahir bi fisqihi wanda an san fasiki ne amma meye matsala bai zauwa a hili ya rika fasikancin shi amma an san da fasiki ne amma in ya tashi fasikancin shi koyewa yake yi to aka ce shi ma wannan an karhanta ya kira sallah to kaga wanda yake yin fasikanci a hili ashe kun ga kiran sallah ashe ba wai abin wasa na ba kama annal aula an yakuna hunaka mu'azzinun ratibun mas'ulun kamar yadda ya kamata ya zamanto akwai mai kiran sallah na koda yaushe wanda yake ma'ana shi da aka kallafa ma wannan aiki ba wai kowa bane zai tashi kawai masallaci ya zamanto bai da tsari duk wanda ya shigo kawai shine mai kiran sallah ya kamata a ce duk masallaci akwai mai kiran sallah sananne wanda yake koda yaushe wanda shine aka yi ma izini ya kira sallah ba wai kawai haka bane kowa ku duba wani irin kusakuran da mutane suke yi sai kawai mutum iya zo masallaci bai san akwai ladan babu ladan ba abin da ya sha mai kawai sai ɗauki mikro ko kuma ya ta ma'ana ya kira sallah ko kuma ya ta da ya kama wannan duka rashin tsari addinin musulunci addini wanda yake tsararre yanzu ya kamata ya zama to masallaci akwai ladan mai kiran sallah wanda yake ko da yaushe sannan kuma ya zamanto wanda aka yani shine mas'uli akan wannan kiran sallah shi yasa a Sheikh Al-Hanbali Murad Shakari jami'an shurut ma zakarna kamar yanda yazo da shi a cikin wani baiti yake cewa fa inna mus fa yani min muslimin zakarin wa adalin aqilin wa mumayyizin bal natiqin bilisani ya zamanto mai kiran sallah musulmi ne namiji ne kuma adali ne mutum ne mai hankali ba mahaukaci ba mumayyiz sannan wanda yana iya yin magana da halifin shi na biyar adamu tatwil fil adar rishin jan tsawaitawa a wajen kiran sallah wannan yana daga cikin kusakuran da maladanne mafi yawa suke sai mutum ya zo ya maka maddar da duk in ka diba littafin duniyan ga baka samun ma'ana kowace irin madda ce alhali kuma duk mudud kowa ya san da cewa a ƙa'ida misali na tajwidi da sauransu akwai maddojin da ana iya musu ja mai tsawo ko ta zamanto madda ce wadda ana janta harkata madda tabi'i ko ta zamanto haraka ne malamai suka ce akan iya ma'ana lissafa haraka da min da yatsu kana iya lissafa su da yatsu akwai maddar da ake mata arba a haraka sha hudu akwai wadda ake mata biyar akwai maddar da ake mata ja shidda amma sai mutum ya zo ya ja madda janda inda za a yi listawa tana kai goma sha ka rasa kuma ina ne ya samu ka ga mutum ya zo Allah ya shahada wace irin madda ce wannan haka wannan abubuwa ne wanda dole mutane su faɗaka a kansu saboda kiran sallah ma'ana addini adamu tatwil fil adab kada mutum ya rika tsawaitawa wajen jan madda Allah ko mutanen sunna kana samun wasu suna irin wani Allah to wace irin madda ce kai aka tambaye ka wace irin madda ce da Allah wace madda ce haraka nawa ce kai eh haraka nawa ne kai ya kamata a tsaida ka a tambaye ka shin wannan madda musunanta sannan kuma haraka nawa ne ja nawa ne ake ma wannan madda wa tamti wa talqin fala na'lamu lahu aslan min as-sunnah wannan ba san ma'ana tushen wannan abu ba bal sunna an yu'adhdhana al-adhan ash-shar'i abinda as-sunna mutum ya kira sallah irin na shari'a bi haythu yakunu yakunu mu'tadilan kunga akwai wasu alfaz da mutane suke magana da su a cikin kiran sallah wanda inda za a fassara mutum ma'anar sai ya kame kai yanzu ala sabilin nisa wajen Allahu akbar kalma akbar wannan alif hamza ne baya da madda amma sai ga mutum ya zo ce Allahu akbar akbar ko kuma akbaru idan ka ce Allahu Allahu akbar Allah shi ne akbar mafi girma wanda babu wani mai girma kamar Ubangiji Allah maɗaukakin sarki akwai waɗanda wajen ha wajen Allahu ma suna sanya ma wannan alifu na Allahu madda Allah kaga mutum har da juyi yake kamar wanda ake ma kiɗi shi yana ganin wai ya yi shi kuma bai sai yana taɓan nan idan ka ce Allahu Allah aƙalla muna iya ɗaukan wannan ya zama to hamzatul istifham Allahu akbar shin Allah ko yana da girma tabbar da kake wa abinda ake so ka ce ka ce Allahu akbar Allah mai girma sai ka ce Allahu akbar shin Allah ko yana da girma to yanzu a ne kake tambaya tukwa kai ne ya kamata ka sanar da mutane cewa Allah mai girma ne sai yanzu wajen sanarwa sai kana tambaya kana neman ƙarin bayani kai ho baka gane Allah na da girma ba wai shin Allah yana da girma to shin waye kake faɗa mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi idan misali kace Allahu akbar sai aka samu wani irin ka sai tuna ai annabi ya ce abinda ladan ya faɗa kai ma ka faɗi shi ma sai ce Allahu akbar kai ka mishi tambaya shi yayi ma kuma an rasa mai bada amsa kai ka ce Allah ko yana da girma shi ma ya ce Allah ko yana da girma ko kuma mutum ka ji ya ce Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah shi kuma Allahu ne don ma ne gare shi amma sai maka fata ko kuma mutum ya ce Allahu akbar ka san ma'ana akbar kalma akbar ka san menene ma'ana akbar inda ka taba zuwa wurin kokowa da ana gaya ma ma'ana akbar ‘yan kokowa ba a kota katuwar ganga da ake ma ‘yan kokowa fiɗi da ita ba to ita ce akbar ta ce allahu akbar allah mai gunduwa yayi kunga fi'ir waɗanda abubuwa ya kamata a kiyaye su haka idan mutum ya zo wajen ashadu ashadu sai ce ashadu Allah ilaha ilallah ashadu yadda abin yake ashadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kai kuma sai ka ce ashadu Allah ilaha ilallah shin ko na yarda ba abin bautawa da gaskiya ilallah zuwa ga Allah ma'ana ta yi? bai ba ko kuma maimakon ashadu sai mutum ya ce ashadu ashadu bisir kuma shirin amma sai mutum ka ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu ko daɗin magi ne ashabi duk mina ne matsalar rishin zuwa makaranta ashadu Allah ilaha illallah sai ka ji mutu ya ce ashadu ko kuma ashadu anna muhammadan sai ka ji wani ashadu anna muhammadun rasulullah rasulullah rasulullah rasulullah shi kuma ce rasulullah lamun ya mai da shira'u hayya ala sala hayya ala sala sai ce hayya ala salla as-salla kun san ma'ana as-salla ina kwando wanda ake zuba shara ciki shine ake ce ma sallah an ce hayya ala sala a taho wajen sallah kai kuma ka ce hayya ala sala a taho wajen kwandon shara to shara za a zuba ko ko shara za a ɗauka a zuba haka wajen hayya alal fala hayya alal fala a taho zuwa alfala samun babban rabo saboda in mutum ya yi sallah zai samu babban rabo musamman ma idan ya yi sallar jam'i aka ce hayya alal fala sai ka ji wani ya ce hayya alal falla hayya alal falla kusa alfallahu kana da gona? eh nan gida ina da to mai gona kenan manomi shi ake ce ma alfallah an ce hayya alal fala a zo wajen samun babban rabo kai kuma ka ce a zo wajen mai noma to a kama mishi noma kenan yanzu ba magana a sai zuwa sallah ba kun ga akwai kusa kudai jama'a kenan irin waɗannan dole ne ya zamanto a kula da su kusa kudai ne waɗanda mafi yawan mutane suna da su shi yasa kiran sallah tsada gare shi ba wai kowa bane zai kama mai furo yana kiran sallah jama'a dole ne ka je wajen malamai su karantar da kai ya ake kiran sallah ya fi mutum ya zo ya ta taɓargaza ya ta taɓargaza ya yi taɓanna ya yi taɓanna wata ɓanna in ka ji ta sai ka da kai abinda bai cancanci ubangiji ba sai mutum ya zo jingina mu Allah shi saboda shi kanshi yana faɗin abin amma bai san menene ma yake faɗa ba haka idan an zo wajen ikama idan aka zo wajen ikama za a gani mutum yana ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sai ga sallallahu هيا على الصلاة هيا على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كيف قد قامت الصلاة qad qamati sala wannan ta'un wasali kasa gare shi amma sai ga qad qamatu salatu dole irin waɗannan abubuwa su ma a kiyaye su kiran sallah irin waɗannan alfazi wala yastadullu jawazuhu ba a kafa dalili da halaccin irin jan wannan doguwar madda sai a ce ai manzo Allah ya ce Bilal an da sautan shi adda zaƙin murya wani zaƙin murya ce fa yake biwa sai ta taɓargaza inda bai kamata a wuce haraka biyu ba sai ka ya wuce haraka biyu da irin waɗannan abubuwa jama'a ya kamata a kula da su na shida a tartib fil azab لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام dole a jeranta tsakanin kiransa a cikin kiran sallah ana bukata a jeranta Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala kun ga wajen hayya ala sala ha'un ne amma kana kai wani hayya ala sala hayya ala kafa hayya ala sala hayya ala sala wannan ta'un ta karshe ita ake ce ma ta'un marbuta a ka'idan karatu duk in zaka tsaya akan ta'un marbuta to a ka'idan karatu zaka karne ta ta koma ha'un hayya ala salah hayya ala salah kada kai tsammani a ai ta'un ce a inda za ka tsaya a kanta to za ka ɗaure ta ne ta koma ha'un hayya ala salah amma sai ka ji wani hayya ala salah wasu ya gaya mutane wai ta'un ce ƙarshe wasa wani irin karatu ne ina ka koyon karatu hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala fala kunga shi yasa zuwa makaranta yana da amfani jama'a kunga a larabci babu fa fa fa fa babu fa da larabci amma sai ga ne hayya alal fala hayya alal fala fala to ina ka samu wanga harafi na fa babu fa a larabci fa'un duk lokacin da za ka wuce a ƙa'ida na larabci in za ka faɗi fa'un yana da kyau ka fitar da ɗan iska kaɗan fa fa kaga akwai bambanci tsakanin fa da fa fa da fa fa ina ga sai da cikin turanci ko da a kiyaye ke hayya alal fala hayya alal fala in waje as-salatu khairun min an-nawm saka da mutum as-salatu khairun min an-nawm ko kairu wajen ka sai ka ji mutum ya faɗe shi kafin ya ce kairun as-salatu kairun minan nawm kuma khairun ne sai ce kairun aski ka san kai kairu yana iya ɗaukan ma'anan min ma'ana kai ya kirun yana iya ɗaukan haka ya zamanto kir ka san kir zuga-zugai waɗanda ake zuga zuga makera suke zuga-zugai da su yana irin waɗanda abubuwa ya kamata a kula da su jama'a saboda mai dole ya zama to kiran sallah jere ba wai mutum ya zo ya ta shirme ya ta abin da ya ga dama saboda manufar kiran sallah idan mutum bai yi shi a jerance ba kenan bai cika manufar ba saboda manufar shine sanar da mutane fa innahu idza lam yakun murattiban lam yu'lam annahu adhan in bai zama to jerance ba ba iya gane cewa kiran sallah ne wa annahu shuri'a saboda an shar'anta shi ne fil asli murattiban ma'ana a asali an ma'ana shar'anta kiran sallah ne jere jere wa'allamahun yani wa'allamahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da kiran sallah ya karantar da aba mahzura murattiban wa tartib an yabda bit takbir mutun ya fara da kabbara summa tashahhud sannan at-tashahhud ashhadu an la ilaha illallah summa al-hayya sannan hayya ala as-salah hayya ala al-falah ثم التكبير سنة متين يكبر سنة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله زوا قرش سنة الموالاة حيث إن كل واحد منهما عبادة فاشترط في الموالاة بين أجزائها كالوضوء دول يزمنتو كيرا سلنا باوي متنا ينا ينكي شبا in yayi Allahu akbar Allahu akbar can sai ka tsammanin mutuwa ce ma sannan kashi ya taso ka yi tsammanin ma watakila kufur ne aka yi ko kuma ya mine ne ya faru a ya zamanto ma'ana idan an ɗauko shi a ɗauka shi cikin lokaci guda a ƙare shi a cikin lokaci guda sharaɗi na takwas wujuduhu mina shakhsi bi zatihi ya zamanto kiran sallan an same shi ne daga mutum zatin shi mutum fala ya sai min musajjalin au mutiya baya inganta a zo a tsoko kiran sallah a yi rakod ɗin shi a zo a liƙa ga mikro rakod ɗin nan shi ne ke kiran sallah ba mutum ba ko kuma ya zamanto ma'ana ga rediyo a kamo kiran sallah dama an sa akwai gidan rediyon da da lokacin kiran sallah suna kiran sallah sai a yi daidai da wannan sai a ɗauki wannan kiran sallah cikin rediyo a kara mikro ga rediyo ya kira wannan sallah a'a dole sharaɗi ne wujuduhu min ash-shakhs bi dhati fala yasihu min musajjalin aw mudhiya aw rijal yatanawabunahu ko kuma mutanen da suke canjin juna in wanga ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai wanga ya ce ashhadu an la ilaha illallah wani ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ana yi ana canjin juna a'a wannan ma ba a shar'anta shi wa huwa ma yu'rafu bil muwahhad lima fihi min al mukhalafat wanda suna mishi istilahin da ce al muwahhad saboda wannan abin wanda yake ya saba mu ash-shar'iyya al-kathira wa min al-bid'a al-muhdatha yana daga cikin bidiyoyi waɗanda yanzu aka kago annahu qad yubda bihi wa qad sara fi nisfi idani bayan mutum ya kai rabi sai kuma wani ya zo shi ma ya ci ya cika rabi waɗanda suna daga cikin bidiyoyi da mutane suka kago irin waɗannan abubuwa ya kamata a kiyaye su na tara adamu ziyada aw naqs kada mutum ya yi ƙari ko kuma ya rage wani autazirul ma'ana ko kuma canza ma'ana kamar yadda muka yi bayani baya waɗannan abubuwa duka al-muqtiru aw al-mu'sil akwai canza ma'anar da yana iya bata kiran sallah akwai canza ma'anar da yana iya sa mutum ya samu zunubi sai ala sabilin misali hayya ala akwai masu ta wajen hayya ala sala sai a ce hayya ala khairil amal hayya ala khairil amal ko kuma ashadu anna aliyan waliyallah kamar yadda 'yan shi'a suke to irin canza wannan ma'ana yakan bata kiran sallah idan mutum maimakon ya ce hayya ala salah sai ya ce hayya ala khairil amal ko kuma ashadu anna aliyan rasulallah ko kuma waliyallah wa'annan duk suna daga ciki abubuwan da irin canza wannan ma'ana yana ɓata kiran sallah kuma yana sa mutum ya samu zunubi kamar mai kiran sallah ya ce at-tasbih asbaha walillahi alhamd asbaha walillahi alhamd ko kuma at-tahdir hadaratis salah liman ya zo sallah ta zo liman ya zo sallah ta zo kaji kuma tun bai zo ba yadda kaga duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata jama'a a kula da su sannan daga cikin sharuɗan shi mai kiran sallah an ya kunal mu'azzimu saitiyan ko kuma sayyitan ya zamanto mutum ne mai sauti mai murya wa za sautin jami ya zamanto kuma mai sauti mai kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da kiran sallan bilal yace huwa anda sautan yace ka karantar da bilal kiran sallah saboda shi yana da zaƙin murya kina ana son ladan ya zamanto mutum da mai zaƙin murya wa zalika annahu ablagu fil i'lam saboda shine yafi ma'ana wajen isarwa sannan yufaddal lil mu'adhdhin an yahtara makanan munasiban yasma'u fihi an-nas ko yusmi'u fihi an-nas al-adhan ya kamata mai kiran sallah ya nemi wurin da ya dace wanda zai iya sanar da mutane zai iya shiyar da mutane kiran sallah ina akwai mikiro falillah alhamdu in babu mikiro ya samu wani wuri yanzu misalin da wanda ya tsaya cikin masallaci a ce babu mikiro ya kira sallah da wanda ya huto waje da Allah wane ne mutane za su yi kiran sallah shi wanda ya huto waje kenan idan babu mikiro sai a huto waje ka nemi wuri wanda yake munafik wanda ya dace yadda duk yadda za a yi dai in ka daga murya mutane za su jimi za su ji wannan kiran sallah naka in lam yakun tammata yani microphone kenan in babu micro in akwai micro kuma falil hamdu walillahi alhamdu sauki ne Allah ya rige kawo ibn qudama yake cewa lokaci to abubuwan suna da yawa kenan ya kamata a kula da wannan na gaba wanda za mu rihe as-sunna an yu'adhdhana al-mu'adhdhinu qa'iman abinda as-sunna mai kiran sallah ya kira sallah a tsaye kama kana yaf'alu mu'adhdhinu rasulullah kamar yadda masu kiran sallah na manzon Allah suke yi suna kiran sallah ne a tsaye wa kama sara alaihi muslimuna ila yawmina hada kamar yadda musulmi suka tayi akai har zuwa wannan lokaci na wani aqada alaihi ijma'ul kafa kuma malamai gaba ɗaya ma'ana sun yi baki guda akan haka fa'in azana ƙa'idan au mutaji'an lighairi uzirin saha azanuhu ma'alkaraha idan mutum ya kira sallah a zaune ko kuma a kishin kiɗe babu wani uzuri suka ce kiran sallansa ya inganta amma an karhanta yin haka kenan da ƙarshe ta akharu ba'dhum an al-adhan idza kana yawm as-sawm yani bi shughlihi bi aklin wa shurbin in lokacin azumi ne akwai ladannun da sai su sai su sai su sai ya cika tumbi ne sannan ya ce kira sallah ana na ana jiran ladan ya kira sallah lokaci ya yi wanda ya kamata ya kira sallah mutane su sha ruwa a'a sai ya cika tumbi ne ya sha ruwa ya sha ayaba ya ci wani masu ya ci kawar kaza sannan yau sannan kafin ya zo deja lokaci ya shiga da minti goma sha biyar lokacin da nabi zai kira sallah irin waɗannan abubuwa jama'a yana da kyau a kiyaye su kiran sallah ba abin wasa bane ya kamata a yi karatun shi addini babu abin wasa a ciki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوان المسلمين نصر وعلينا الدين المسلم ونحن أستاذ مالا أحمد محمد أن أتاك من الخير أحمد محمد تشير على نوع أبواجي سالم Allah ya saka mana lafiya mun ji bayan dalla dalla bangaren kiran sallah saboda kiran sallah akwai hadari sosai haka ya kamata mu tashi mu gyara Allah ya ji mu yanzu insha Allah malami na karshe a yau kima ustazu alarama Usman Muhammadu an ga wa insha Allah zai mu rabu harshen Hausa wa a na karshe insha Allah da shi da alarama Abdul Hakim Hashim alarama bismillah in yana kusa